أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتيجا بركاته نا نخبة الفكر مع الحافظ ابن حجر الأسقلاني إن شاء الله تعالى ذا متاشي bayan mun yi magana ko mun yi karatu a cikin yana magana akan sattu watan tsarayyan rawi a cikin hadisi ya kawo mana alwa na sattu din tun daga mobile har zuwa mursal ya yi mana magana akan munkatai da sauransu to yanzu za mu tashi inda yake cewa summa qad yakunu wadihan aw khafiya wato shi wannan sabtu ya zama a isnadi babu wani an cire shi to zai iya zama wadihan a fayyace yake kowa ya gani zai iya ganewa da wanda ya zurfafa a cikin wannan ilimin da wanda bai zurfafa ba duka za su iya ganewa saboda sanin cewa wani ai bai yi zamani da wani ba misali a ce an rawaito hadisi imam shafi aka ce ya ce ko aka ce ya an so daga al-imam abu hanifatan noman kowa ya san al-imam abu hanifatan noman ya rasu yi jiran sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shekara da gida hamsin shi ma kuma imam shafi a shekara aka haife shi kaga wanda ya san wannan kuma abu ne wanda ke zahiri kowa zai iya nuska ya san cewa wannan akwai wanda aka ce ya tsakaninsu au khafiyya ko kuma ya zama tsarayen nan cire wannan rawin da aka yi a cikin isnadi ba kowa zai iya gane shi ba abu ne wanda yake a koyi sai dai gaggagaggan malaman hadisi a wanda suke tsinkaye a cikin ahwal na sanadi da sauransu su za su iya ganewa sai ma ne yake cewa mana fal awwal yudraku bi adami talaqi na farkon wanda shine a wadih din wanda yake a fayyace to ana iya ganewa a ce nan akwai wani wanda yake an yi sattu akwai wanda yake aka cire a cikin isnadin nan ana sanin haka ne bi adami talafi ta hanyar sanin cewa wane da wane ba su haɗu ba tsakanin rawi da shehinsa ko kuma a'a zamaninsu sun yayi ko sun haɗu watan zamaninsu sun yi zamani ɗaya amma kuma ba su haɗu a waje ɗaya ba kuma babu duka nau'o'in tahammul na hadisi a tsakaninsu misali ijaza munawala da da wujada da sauransu wa min thumma ihtija ila tarikh alhaji zake cewa dan haka ne aka buƙaci ilimin tarihi ko aka buƙaci na ilimin tarihi a wannan fanni malamin hadisi yana da buƙatuwa zuwa ga ilimin tarihi wane yaushe aka haife shi wane yaushe ya rasu a wani gari da wani gari ya je suwaye ɗalibansa almajiransa da suwaye shehunnansa haka saboda a san cewa shin wane wannan ruwayan da aka kawo lalle ya haɗu da wanda ya rawaito daga wajensa ko ko bai haɗu da shi din ba watan tarihi ya kunshi duka sanin cewa wane ina ya rayu wane yaushe ya rasu da sauransu don haka ana buƙatan ilimin tarihi ta wannan fuskan a dangane da ilimin hadisi wasani almudallasu na biyu wanda yake ba a zahiri yake ba ake ganewa ba to shine ake cewa alhadisun mudallas wanda an yi tadlisi a cikinsa tadlisin nan ana cewa mudallas ne da fakiyar da yi malamun fatha malamai suka ce me yasa kake masa mudallas saboda rawi bai ambaci wanda ya rawaito daga wajensa ba sai ya wahamtar sai ya bai rawaito daga wajen wani ba ok me ake cewa saboda rawi bai ambaci wanda ya rawaito daga wajensa ba sai ya ambaci wani daban ko da ke duka akwai nau'o'an tabbisi za mu ɗan yi magana a kansu kaɗan bai ambaci wanda ya zo da wajensa ba sai ya ambaci wanda sabanin haka yana mai wahamtarwa da cewa kamar ya an so daga wajen wannan ta wani akwai wasu ta tsakaninsu sai bai ambaci wasu dan ba sai ambaci wancan wanda yake na gaba na gaba din to amma da siga wata take wahamtarwa take nuna kamar sun haɗu kamar ya ji daga wajen sa in ya ce an fulani daga wani to ai in aka ce masa ai kai baka ji daga wajen ba zai iya dawa ya ce to na ce maka na ji ne ai ban ce ni na ji ba amma dai daga wajen sa aka ji ko kuma ce qala fulani wani ya ce in aka ce masa ai kai baka ji daga wajen shi ba zai ce ai dama ban ce na ji daga wajensa ba kawai dai na ce ya ce kuma shi din ne ya faɗa to yana ne wahamtar da amma mutum ya ce an fulan daga wani to ai zai yiwu ko ya ji daga wajen shi ne kai tsaye ko kuma bai ji ba kaga ya bar abin tsaka tsaki ko ya ce qala fulan wani ne ya ce to zai yiwu ya ji daga wajensa ne ko kuma bai ba daga wajensa ya ji ba dan haka tadisi shi ne rawaito abin da mutum bai ji daga wajen wani ɗin ba amma yana mai wahamtar da kamar ya ji daga wajensa duk da akwai nau'u'a da kamar da za mu magana a kai malamai suka ce abin kalman daga addalas addalas kuma da yi malamun ɗin da yi malamun ɗin wasali addalas ba addalsu ba shi addalas ma'anarsa shi ne ikhtilafu zalani bin nur haɗuwan cakuɗuwan duhu da haske an ambaci haka ne saboda in abu yana tsakanin duhu da haske kai bai fai zama a fayyace ba ko to to haka ne shi ma wannan hadisin saraya rashin wanda aka ko kuma wanda ya rawaito din nan bai fayyace lamarin shi daga wajen wani din nan lalle shi ne ya rawaito ba ko kuma a'a akwai wasu da tsakanin su kamar alhaji ibn Hajar yana faɗi a cikin nukat cewa ai kamar shi wanda ya rawaita da wannan hadisin ya duhuntar da wanda yake karɓan hadisin ko wanda yake bincike a hadisin bai fayyata masa ba ya sa shi a cikin duhu ya sa lamarinsa a cikin duhu wallahu a'lam sigogi yace wa yaridu bi sighati bisigatin tahtamilu al-luqi yana zuwa da siga da yanayin da yana yiwuwa yana karban kaman an hadu alhali ba a hadu ba yana daga cikin sigoyin da yake zuwa kamar yazo da an kamar da ake bayani ko qala watan wanda ya tarbisin da wanda ya ya bayyana hadisin sai ya zama kaman sun hadu alhali ba su hadu ba to duk sanda talbisi ya afku duk sanda mutum bai karɓi hadisi daga wani ba sai ya zo ya ce haddasani fulani ko ni fulani ko akbarani fulani da zai sauran siga irin wa'annan wanda yake nuna kai tsaye kamar ya ji ne kamar ya ansa alhali bai ji ya karɓa ba to wannan hakikarya ne kaga ya sarraha cewa an bashi watan ya karɓi hadisi daga wani alhali bai ji ba bai karɓa ba to wannan ya zama ƙarya wani yazu billahi mafi muni illa a cikin ilimin hadisi kenan ya zama ƙarya to amma bambancin tadlisi da ƙarya shine tadlisi bai fito kai tsaye ya ce an gaya masa wannan hadisin ba watan wani ɗin nan shi ya gaya masa ya dace daga wani shin shi ya jiyo daga gare shi ko akwai wasu ɗan to nan ne bai fayyace ba me hukuncin wanda ya tabbata yana yin tadlisi wanda ya tabbata yana yin tadlisi hukuncinsa shine idan ya kasance adali to ba za a karɓa hadisi daga wajen shi wajensa ba sai ya sarraha sai ya bayyana kai tsaye cewa wannan hadisin ya ji ne daga wani kowa da ne ya gaya masa wannan hadisin idan adali ne to kaga idan ko ba adali bane to ko ya sarraha akwai bukatan karin bincike a kai kenan saboda a tabbatar da yiwuwan gaskiyansa kamar almula yana faɗin cewa tadlisi ba ƙarya bane bambancinsa da ƙarya shi tasiri ne na zahiri wato kyautata zahiri ne mutum yana kyautar zahirin hadisin ne da sigan da kaman ya karba kuma tare da wahamtar da mutane masu saurare kamar ya jiyo daga wajen wancan shishiyin da ya faɗa alhali bai ji daga wajensa ba amma idan ya sarraha cewa a idan ya sarraha cewa ga wasiɗansa ko kuma ya sarraha cewa wane ɗin nan kuma aka tabbatar a tarihi cewa sun haɗu ya ma taɓa karɓan hadisi a wajensa su shi kenan za a karɓa wanda kuma idan nan da alhaji zai cewa idan watan cikin manganin su cewa idan adali ne ya rawaito din aka bincika aka gano ko kuma ya sarraha za a karba in bai sarraha ba sai an yi bincike a tabbatar da akwai wani sarwa su da tsakanin shi ko babu amma in ba adali ba ne su dama ba a karban ruwayarsa to akwai nau'o'an tadlisi wanda yake wasunsu suna suka ga rawi wasunsu kuma ba sa suka ta hana karban hadisinsa wanda wannan shine yawanci abin da siqat tunda ana cewa kallama wanda ya salima wanda ya kubuta daga tadlisi to yawancin siqat na ce suna tadlisi irin tadlisin da ba ne suka bane a cikin maktabansu akwai abu da yake ma tadlisul isnad tadlisul isnad shine tadlisin da muhaddisi zai rawaito hadisi daga wanda ya taba jin hadisi daga wajensa amma yanzu ya rawaito abin da bai taba ji daga wajensa din ba ya taba jin hadisi da wasu hadisan daga wajensa amma wannan hadisin da ya rawaito da yake nuna kaman ya ji daga wajensa to bai taba ji daga wajensa din ba to wannan shi ne ake ce ma a tadbisu isnad an ibn salah yana kafa misali da irin wannan yana ba da misali akan hadisin da aka rawaito daga ali ibn khashr da kai yana cewa kunna inda sufyan ibn uyayna ta mun kasance wajen sai sai na sufyan ibn uyayna ta fa qala sai sai na sufyan yake cewa qala zuhri imam zuhri ya ce fa qila lahu haddathakum zuhri shi imam zuhri ya muku hadisi da wannan hadisin ne fasakata sai shi sai na sufyan ibn uyayna sai shiru kuma qala sai ƙara cewa qala zuhri imam zuhri ya ce fa qila lahu sai aka ƙara ce masa sami tamiru shin ka ji daga wajen sami min zuhri fa qala lam asma lam asma'hu ban ji daga wajen ban ji wannan daga wajen sa ba wala mimman sami'ahu min zuhri ban ma ji daga wanda ya ji daga wajen zuhuri imamu zuhuri ba kenan wasu da sa ba ma mutum ɗaya bane sai ce haddasa ni abdurrazzaq an ma'amarin an zuhuri imam abdurrazzaq shi ya man hadisin nan daga ma'amar daga zuhuri kaga wasu da sa mutum biyu ne na biyu shi ne tallisu shiyuh tallisu shiyuh shi ne mutum ya rawaito hadisi daga shehi ya rawaito wani hadisi daga wajen shehi ya ji wannan hadisin daga wajensa kai tsaye fayusannihi sai ya ambaci wannan shehin nasa da suna ko kunya alkunyansa ko nasabansa ko sifansa da sauran wa'in abubuwa makamantan wannan bima la yughrafu bihi da abin da ba a san wannan sunan ko bai shahara shi wannan shehin ba a san shi da wannan sunan ba ko bai shahara da shi ba saboda kada a gane shi misalin haka abinda aka rawaito daga abubakar ibn mujahid yana cewa annahu rawa rawa an abi bakr abdullah ibn abi dawud as-sijistani fa qala haddathana abdullah ibn abi abi abd abi abdullah sai sai ya ce haddasa abdullahi ibn abi abdullah to sannan ya ƙara zama cewa kuma sai ce faƙar haddasa na muhammadu bi muhammadu bi sanad sai ya danganta shi muhammadu can ya ce abdullahi ibn abi abdullah nan sai ya ce muhammadu ibn sanad sai danganta shi zuwa ga kakansa kaga ya ya canza dangane da abin da aka fi sanin sa da shi zuwa ga wanda ba shi ne aka fi sanin sa da shi ba ya danganta shi zuwa ga kakansa sai tadlisi na gaba shine tadlisul afu tadlisul afu shine mutum ya rawaito daga shegunnai guda biyu misali wayannan shegunnai shegunnan sa ne kuma ya ji hadisi daga wajensu abin da ya rawaito din ya ji din daga wajensu amma a su ɗin sun jiwo daga shaiki ɗaya wato sun yi tarayya a kan wani shaiki na wannan hadisin da suka sanar da shi wannan ɗalibin sai ya zama shi kuma ya ji ne da ɗaya daga ɗaya daga cikinsu bai ji daga ɗayan ba wato shehunayinsa guda biyu dukkansu sun rawaito wannan hadisin daga shehi ne shi kuma wannan ɗalibin na wa'innan shehunan guda biyu ya ji hadisin daga wannan hadisin daga ɗaya daga cikin shegunansa ne ba daga duka su yi ba sai ya saraha na farkon sai ya saraha daga na farkon cewa ya ji daga wajensa sai ya akwafin ɗayan haddasa na fulani sai ya ce wa fulani ya kawo harful afu ya akwafa su sai ya akwafa na biyun akan na farko don haka sai ya zama ya wahamtar da kamar cewa ya ji daga wajen na farkon kamar yadda ya ji daga wajen ko ya ji daga wajen na biyun kamar yadda ya ji daga wajen na farkon sai dai bambancin su shine a nan shi ya yi nufin ya ji yadda hadisi wannan hadisin daga wajen shekinsa na farkon da ya ambata sai ya niyya a niyyance ya yi niyyan katso sai ya yanke wannan maganan da ya yi na hadisin sai kuma ya ci gaba da kamar ba da wani labarin cewa ai wani shehi wani ma shi ma shehin sa da ya ji wasu hadisi amma yana nufin cewa kamar wasu hadisai kenan daga wajen sa sai ce haddasa na fulan sai ya niyyar yankewa sai ce wa fulanu ai haddasa fulanu shi ma wani din nan na biyun shi ma ya rawaitar da wannan hadisin wasan wane ya ya ji yadda ni ya mun hadisi kaza wane ma shi ma fa ba bai dai gaya mu ba aniyar sa kenan bai ji yadda ni wannan hadisin ba amma ya ji yadda hadisin ya sanar da wani kenan manufansa kenan sai ci gaba da rawaitar da wannan hadisin wannan ana kiransa tadlisul asli ɗaya daga cikin watan malaman hadisi Hushain ɗalibansa sun haɗu a wajensa sun haɗu a wajensa sai ce sai suka ce yau ba za mu rawaita ba za mu rubuta komai daga cikin hadisi ba a wajen daga wajen wani sai abin da yake a wanda bai yi tafsiri a cikinsa ba sai ya gane manufansu so sai ya zo yake son ya bullo musu ta wani yanki ta wani yanayi daban da ya zauna sai ce haddathana Husayn wa Mughirata an Ibrahim sai ya kawo wasu hadisai karkashin wannan isnadi da yayin da ya gama sai ya ce haddan lasu alaikum shay'an yau da muku tadlisi sai suka ce yau ai baka yi mana hadisi baka yi mana tadlisi ba sai ce bala ai ko na yi muku tadlisi sai ce to hadisin da nace haddathakum فكل yace kullu ma haddathtukum an Husayn fa huwa samai duk hadisin da ya gaya muku yau daga Husayn to yana cikin abin da naji daga shi Husayn din amma abin da kuma nace wa Mughira to ban ji daga Mughira ba min zalika shay ban ji komai daga Mughira ba a cikin wayannan hadisan kaga Mughira malamin sa ne Husayn ma malamin sa ne to amma yau hadisan da ya kawo daga Husayn kadai ya ji su bai ji daga mugira ba amma mugira ma ya ji wa'annan hadisan watan da Hussein da mugira din sun yi tarayya wajen malamin sun duka sun ji hadisan to amma yana nufin cewa mugira ma ya ba dalibansa wannan hadisan kamar da ni kuma Hussein ya gaya mu ya ce haddasani Hussein sai ni ya kafu sannan ya ce wa mugira yani wa mugira aidan haddasa bi hadal hadis تدليس القبلي to kaman shi ne dai wancan muke bayanin sa shine mutum ya niyan qat'u in yace haddathani fulanan aw sami'tu fulanan sai ya niyan qat'u ya yanke fa yaskuta sai ya shiru sannan sai ya ambaci sunan shaykhi daga cikin shehunnai wanda bai ji daga wajensa ba amma yana nufin qat'u kawai da ya ambaci sunansa sai tadlisus taswiya tadlisus taswiya shine mutum ya ya zo da rawi ya ji hadisi daga wajen wannan rawin wannan rawin ɗaya daga cikin shehunan sa kuma shi ma wannan shehin ya ji daga wani wani shehinsa wani ya ji daga shehi na gaba kenan shi wannan yanzu wanda ya kawo hadisin ya ji daga wani shehinsa shi kuma wannan shehin nasa shi ma ya ji daga shehinsa to in ya zo sai ya cire tsarin sai ya cire wasita sai ya cire tsarinsa da wannan da kamar misali a ce kamar ɗa da uba da kaka to in dan yazo sai ya cire kaman baban kenan wato sai ya cire shehin sa sai ya kawo shehin shehin sa amma ba da siga ne wanda yake ba zai ce shehin shehin sa ya gaya masa ya ji ba a zai kawo da siga sai ce qala fulan ko al fulani da siga wanda yake yana yiwuwan kaman ya ji kaman kuma ba dole ya zama ya ji din ba sai ya zama isnadin ya zama ali kenan watan abin da suke mai isnadul ali da nazil isnadul nazil shine wanda mazajen su suka fi yawa zuwa ga mutum isnadul ali shine wanda mazajen su suka kananta a wannan isnadin kamar isnadin mutum yana da hadisi daya ta hanya biyu isnadi daya yana da mutane goma tsakanin sakila zuwa zuwa ga sayyidina Usman ko kuma zuwa ga littafi kaza zuwa ga misali sayyid Bukhari to wannan kuma yana da littafi mutane goma sha uku to mai goma sha uku ɗin nan shi ne nazil mazajensu sun fi yawa mai goma ɗin nan kuma su ne wanda mazajensu suka yi kaɗan suka yi ƙaranci bin nisba da wancan sai ya zama shi ne isnadin ali to suna tsananin son isnadin ali ko da yake akwai saɓani tsakanin su tsakanin isnadin ali wanda ya fi a soyuwa a wajen su suna ganin wasu suna ganin isnadin nazil ya fi saboda mazaje sun fi munawala sun fi bincike da bahasi akan hadisin wasu kuma suna ganin na isnadul alidin ya fi watan matsayi saboda ya fi karanci ko dai tsanin tuwa babu yawa tsakanin zuwa ga sai kuma ko zuwa ga littafi wannan dai a take take